أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالله العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة شيخ ذري لنا بهذا المحضر ونطاطشه بنظرة تأتينا بزفر الحمد لله يومنا لتنم 26 ko 26 haka ne ko 26 ga watan Ramadan hijira ta 1444 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan hudu biladiya ta dubu biyu da ishirin da uku inda za mu yi zama mu na ishirin da bakwai kenan insha Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفي بجهنم سعيرا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفي بجهنم سعيرا فمنهم cikinsu su yahuda wannan wanda ake bayani jiya amma la'anta ta gatanan da suka da suka ce هؤلاء أعلام الذين عملوا سبيلا أتي أم يأسر الناس على ما آتهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتينا ملكا عظيما فمنهم من آمن بي ومنهم من صد عنه kamu wannan da ake zancen la'ana kin nan yaquluna lam ta'lamu alladhina utila shay'an min kitabi min rijti wa taquti yaquluna alladhina kafaru ha'ula yahdihim alladhina amru sabila ulaika alladhina la'anahum Allah wa man yal'an Allah falan tajid lahu nasira wannan la'antar da aka musu sai aka sai akwai ciki wa'anda ba dan wa'ansun da sun ba da gaskiya daga cikin su ba da la'antan ta abku da masakhin da ake zance can baya can ban san masakhi ne nake so in ji gare shi wanda ke can baya da wato shahi wanda aka ce fuska za a shahi fuskar su ta koma kamar kiyansu ko ko a maida su birare kamar da aka taba shahi kakanninsu to sai abdullahi bin salamin ya musulunta to faminun man amana daga cikinsu dai akwai faminun man amana bihi daga cikinsu akwai wanda ya bada gaskiya da shi bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ana nihin da annabi muhammadu tsaya da mutu Allah tabbata gare shi faminun man sadda anhu daga cikinsu akwai wanda a arada anhu ya kauda kai daga barin shi falam yu'min bai bada gaskiya ba wa kafa bi jahannama sa'ira da hutar jahannama ko ta isa marora huta wanda take ruruwa take kona duk abin da aka jiwa cikin ta
إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا إن يدوان da suka kafirce ma ayoyin sawfa nusulihim nara a sannu za mu shigar da su huta ya hatariquna fiha da za su rika konuwa fiha a cikin ta kullama natijat juluduhum ko da wani lokaci watocin watan jikinsu ta kone eh ta kone baddalla mu jurudan gairaha sai mu canza musu sai mu canza fatan mu sake maida ta sabuwa bi an tu'ada ila hali awwal da a maida ta irin halin ta yadda ta kasance ta farko ta kone sai a maida ta kamar da kamar ta kwanda bata kone ba gaira motarika kamun ta kone kenan a maida ta halat hala hal ula gaira mutaraka yanda bata kone ba dami liyazuqul azab dan su dan azaba wannan yana cikin abinda masana suke cewa ijaz ne ilmi na alkur'ani da tsammanin mutane ai in aka hidda fata mutum aka hidda mai fata jiki a lokacin nan in ya lokacin da zai jin ciwo a tsammanin duk mai tsammani a to ilimi ya kai ya gane ashe jin zahin yana da alaka da fatar jiki sai in akwai fatar ne mutum yake jin raɗaɗi wannan na jiki to wannan ilimi ne da ilimi ya ci gaba sosai aka gano da haka shi ko ashe tuntuna alkur'ani ya yi bayani na cewa wanda za su da sa su a cikin wuta in aka sa su wuta da wuta ta kona watan jikin nasu sai a canza musu kenan azaba ta kare a sai a canza musu sai a sake maido musu watan jikin su alkur'ani ya ce li yazuqul azaba dan su daddane azaba ashe inda ba wata da ba babu azaba babu shin zai to wannan wani abu ne wanda yana cikin ijazi ilimi wanda abubuwan da sai mutane sun kare binciken su ana ganin ilimi ya kure sai a tada shi qur'ani ya jima da bayanin wannan ban manta ma yana cikin cikin sabon manzo Allah suna akwai Amr bin As radiyallahu ta'ala anhu shi ya kasance abin da ke damun shi kullun abin da ke tunani shi dai mutuwa wai kaka ake jin an mutu wajen mutuwan nan yaya ake ji ana nan a lokacin da Allah ya karbe shi sai dan shi yayi mawarkin shi yace yawwa baba daman kai ne kullun kana so ka ji yaya ake ji wajen mutuwa kaka ka ji mutuwa sai yace ai kai kai kai dana bari yace yanda ka san a toshe ma mutum hanci a ce sai ta ƙofa allura kaɗai zai zai zai shaƙa iska zai lunwashi yanda ka san sai an yeɗa mutum watan mutum ne baki ɗaya yanda ka san an yeɗa watan mutum ɗin kuma a doke shi ga ruwan mai yana ta wasa a jiwa shi ciki to haka wannan abin da sa ni kawo magana da yace a yadda watan mutum wannan kowa ke tsammani in aka yadda mutum wata lokacin da ma mutum zaka hijin zahin wutai kana tsammanin wata tana kare wata jikin tana kare ka ashe ba haka bane ba ita wata jikin ita wata jiki ita ce ma ake ji da ita in babu wata ba a jin komi to shine Qur'an nan ijaza ilmi ce da yazukul azab za a musu wannan za a sake wata jikin su kone a maido ta dan su dandane azaba li yuqasu shiddatahu dan su yi gogayya da tsananin azaban inna allaha kana azizan sande Allah ya kasance mabawayi ne la yujizu shay'un babu abin da ke gajiyar da shi hakiman kuma gwani ne fi halki a cikin halittarsa yuzadu fi halkin kafir ana ƙari a cikin halittar kafiri hatta ya kuna ma baina manki baihi masafata sab'i na sana har sai ya kasance abin da ke tsakanin kafaɗo shi daga wannan kafaɗa zuwa wannan kafaɗin tahiya ce ta shekara tamanin ta shekara sab'i na sana wa ya kunu dirsu haƙorin shi gunguma haƙorin shi ya kasance a azar min jabal uhud shine mafi girma da dutsen uhud litata maskana naru min harqihi saboda kawai huta ta ji dadin kona shi dan in kamar mutum ne kamar jikin wannan an shaka an shaka cikin huta to ai mutum bai kai labari ana ma bayani har ma watan ma ita ana ƙara mata faɗi ga ina ne musamman ko yana wurin ya kawo hadisin nan inda firjiyar da shajara misla uhudin yawa ga tana ya kawo na ana bi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dirsul kafiri aw na aw naful kafiri misla uhudin wa ghirzu jildihi masiratu salasin ya ga cikin wannan hadisin wanda Abu Hurairah ya to manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa girman haƙori haƙorin kawuri ko nabuhu zigazigin shi girman su musul Uhud kamar girman dutsen Uhud ne wa zilzu jildihi kabirin watar shi kuma masiratu salatin tahiyya tahiyya kwana uku ko shekara uku salatin da yake ce hadin hadin wata wannan saboda hutar ta ji dadin konawa in hutar ba karamar huta bace ba in karamar shi ne ba bai kai labari amma yanda zai kona da kyau Allah mana tsare idza tarakat idza tarakat hatta sarat faman in fatar wannan ta ƙone har sai da ta koma kamar gawai kamar gawayi dai a da Allahu kama kanat Allah sai ya maida ta kamar yadda ta kasance gairaha laysa ala ma'anaha gairaha a nan da yace baddalla mujruna na gairaha gairaha kenan ba akan ma'anar ta bane ma na na gairaha ma'ana wadda ba ita ba a kai ku yi tsamanin kai tsamanin wai an ce za a in ta kone kuma za a kawo ba wata za a kawo sabuwa ba a sanya mai a'a ita ce dai bi an tu'a da ila haliya ana nin za a maida ta zuwa halinta da take na harko la tubaddalu juludan ghayraha ba a canza wasu watu na jiki wasu wanda ba ba ba, ba wannan watun ba wanda aka kona li anna Allah la yu'adhibu jildan lam ya'sihi domin Allah bai azabtar da watar da bata sabe shi ba wannan kenan watun jikin nasu su ne ake sake mai da su halin sun da suke na farko na'am wallazi na'am
الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات mun shi yanda ake ma yanda za a yi ma kafirai Allah ya mana tsari da kafircin da irin wannan azaba yanzu su ko muminai wallazina amanu wa amilu salihati wanda suka yi imani suka ba da gaskiya suka yi aiki na na gari sanu da kulhum jannatin a sannu za mu shigar da su aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu suke gudana a karkashin ta khalidina fiha suna masu dawwama a cikin ta abadan ha abada lahum fiha azwajun mutahharatun cikin aljanna nan akwai su wannan yan aljanna suna da mateki wanda suke tsarkaka min alhaidi wa kullu qadri tsarkaka ne daga haira ba ta yin jinin haira ba su ganin jinin haira wa kullu qadri dukkan ma wata kazamta duk wata kazamta su Allah ya tsarkake su daga ita wa nurkilhum zillan zalilan kuma za mu shigar da su inuwa wadda take da'iman madawwamiya zillun la tansahu shamsun wata irin inuwa ce wadda rana ba ta shafe ta huwa zilul janna wannan ita ce inuwa ta aljanna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ya kulu manzo Allah ya da mutala tabbata gare shi na cewa inna Allah a'ta li 'abdihi fil janna ma la aynun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin qat Allah ya baiwa bawan shi a aljanna abinda ido ba taba gani ba wani kunne bai taba ji ba kuma bai taba darsuwa ba a wata zuciya ta dan adam da dai ya karabu in shitun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kuna so ku karanta fada Allah fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaan bima kanu ya'malun a wata rai bata sa abin da aka boye musu ba na daga abubuwa masu sanya sanyin zuciya ko ku sanyin idanu wannan sakamako ne na abin da suka aikata kaga an ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum wata rai bata san abin da aka boye musu ba shine kamar fasaran abin da ido wani ido bai taba gani ba wani kunne bai taba ji ba ko bai taba darsuwa a zuciyar dan adam ba wa zillu shajarati alwahida inwa ta ta ice itanya guda daya a shajara mun saba ta ice ne da itanya ni mun san ba da bishiya yawa bishiya yanda aka aka hodi bishiya wa zillu shajarati alwahida inwa ta bishiya guda daya yajri rakim fihi aksar min mi'ati sanatin la yablu gayatahu wanda yake mahayi bisa bisa raƙumi ne ko doki zai yi gudu karkashin ta gudu na na shekara ɗari bai kai matukar ta ba inuwa guda ɗaya na na na na bishiya guda ɗaya ya karau in shitun wa zillin mamdud ku karanta in kun so faɗa Allah tabaraka ta'ala likita wa zillin mamdud wa ma'in maskub akwai cikin ta wata inuwa wadda take abin miƙewa abin sha ga ta nan miƙe take wa ma'in maskub da kuma ruwa abin zubarwa na'am إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا نعم إن الله يأمركم أن تولوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله يأمركم أن تولوا الأمانات إلى أهلها فإن الله yana umarta ku da ku bai da ku bada amanoni zuwa mazuwa su amanonin nazarat wannan aya ta sabka nazarat hadhihi aya fi fatih makka ta sabka bayanin fatuhu makka ne لما أخذ علي رضي الله عنه مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة الحجني الحجبي لو كتندا سيدنا علي دالة تبتع قريش يكردي ما كل كعبة لكن الله كعبة دق عثمان بن طلحة الحجبي سادنها سادنها كسر wato wanda ke shine mai gadin da ya karbi makullin da ganin shi da ƙarfi mana a tilas ya tilasta shi ya kwace shi lamma kadima nabi sallallahu alaihi wasallam makata an fata mana'u saboda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo maka amul fata shekara ta takwas nan shi wannan wato Usman bin Talha da yake su sune suka gaji makullin Ka'aban sai ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law alimtu annahu rasulullahi annahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam amna'u yace da nayi da nayi sani da na san cewa shi ma'aikin Allah ya da ba hana shi ba shi yana nin shi har a lokacin nan an ci maka ma da yaƙi duka kowa kowa ya miƙa wuya to da ke miƙa wuya ta tilaste ba imani bai kita shi inda ya san ai ma'aiki Allah ne da bai hana shi ba saboda haka ya hana shi a wurin shi ba ma'aiki bane sallallahu alaihi wasallam fa amma to da aka amso kina aka aka aka daga aka ida abin da ake fa amara fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi raddihi ilai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a maida wannan makullan da zuwa gare shi wa qala haka khalidatan talidatan yace mai riki riki wannan makullin rike shi khalidatan ya zama har abada khalidatan kenan madawwami a wurin ku talidatan kuma da dadde ajiya ce abin ajiya ajiya ce wajen ku da dadda da ku ku gaje ta kuma ku ci gaba da gado fa ajiba min zalika sai mamaki daga wannan wa qara alayhi al-aya fa aslama sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta mai aya wannan aya kenan inna Allah ya murkum an tuwadu lamanati ilaliha Allah yana umarta ku da ku ba da amanoni zuwa mazuwa amanoni tunda shi ke da wani amana ta kilan ta yi so annabi sallam ya yi mamaki an yi da an maida mai kilan kuma aka ma kira su sai karanta mai aya mu ai haka ma Allah ya umarce mu da shi ya ce mu bai da an maida amana mu ma inna Allah ya murkum an tuwadu lamanati mu ba da amana zuwa mazuwa ita sai mamaki da aka karanta mai wannan aya kuma kawai fa aslama sai ya musulunta suma atsahu inda mautihi li akhihi shaybata sannan ya bayar da shi yayin mutuwar shi da tazo sai ba dan uwan shi shayba fa baqiya fi waladihi makullin ne sai wanzu a cikin ƴaƴan shi ila yawmin haza har ya zuwa yinin mu na yau wal aya wa in warat ala sababin khasin ita ko wannan aya koda ta zo akan wani dalili wanda yake kebantacce fa umumuha mu'tabarun bi qarinati jam'i a gamata hukuncinta ya gama kowa da kowa abin lura ne saboda a ƙarina shine abin nuni cikin ta na jam'i ba ce aka yi ba inna Allah ya amurka an tu'addi al'amanata ila ila ila fulan ko ilahi a a ce aka yi inna Allah ya murkumu baki ɗayan ku Allah yana umarta ku da ku bayar da amanoni amanoni kuma zuwa mazowa ita amanonin kenan ba wai mutum ba magana bane ba ta wannan shi kadai a abin ne kenan kenan har kullun ita amana ba da ita ake a wurin wanda ya cancance ta inna Allah ya amurkum an tuwadu na marati ilaliha dan dai Allah yana umarta ku da bayar da ku ba da amanoni zuwa mazuwa ita Allah ya amuru ibadahu bi tadiyatil amanati Allah yana umarci yana umarni yana wurin da bayar da amanoni ila ahliha zuwa mazuwa ita wai za hakamtum bainan nasi an ta hukumu bil in kun kuka tashi hukunci kuma tsakanin mutane ku yi hukunci da adalci amrun bil adala nan kuma umarni ne da yin adalci inna Allah ni'ma yazukum bi Allah sai dai Allah ma dalla da abin da yake muku wa'azi da shi ta'diyatul amanati shine bayar da amana wal hukm bil adli da hukunci da adalci inna Allah kana sami'an san dai Allah ya kasance mai ji ne bima yuqalu da duk abin da ake faɗa basiran ko mai gani ne bima yuqalu da duk abin da ake aikata al'amanatu aqsam ita amana kaso kaso ce ismun bainal abdi wa baina rabbih akwai wani kaso wanda yake tsakanin bawa da ubangijin shi wa qismun bainal abdi wa baina nafsihi akwai kasan da yake tsakanin bawa da kanshi ba shi kanshi wa qismun bainal abdi wa bainal khalqi akwai kasan da ke tsakanin bawa da halitta al amanatu al amanatu bainaka wa bainal lahi tabaraka ta'ala ita amana da take tsakaninka da Allah tabaraka ta'ala an ta'budahu wala tushrik bihi shay'an shine ka bauta mai karka gama bautar shi da wani abu wata tamassala amrahu kuma ka kwatanta umarnin shi da abin da ce kai ka aikata wa tajtaniba nahyahu kuma ka kaurace mai haninsa wal amanatu wani ce amana tsakaninka da ubangijinka wal amanatu bainaka wa bainan nafsika amana ko amana kuma wanda take tsakaninka da kai kanka Allah tasta'milaha fi ma yadurraha kar ka aiwatar da kan naka cikin abin da zai cuta mata fi akhiratika a cikin lahiraka idza kanat an-nafsu tata'allaqu bi shay'in fihi madarratuha in ran ta kasance tana rataya da wani abu wanda cikin shi akwai cutarta fal ajalu an tasta'milaha fi ma yakunu fihi salamatuha to adalci shine ka aiwatar da ita cikin abin da cikin shi ke akwai kubutarta fi dunya wal akhirah a duniya da lahira wal amanatu bainaka wa bainal khalqi amana da take tsakaninka da halitta aqrabul khalqi ilayka an-nisa wal aulad mafi kusan halitta da zuwa gare ka sune mata da yaya la budda an tu'addi al-amanata fihim ba makawa ka bayar da amana a cikin su alwaladu la budda an tada lahu isman salihan shi da ba makawa ka ajiye mai suna mai kyau ka sa mai suna na nagari wa tu'allimu wa tu'allimahu kitaballahi kuma ka sanar da shi littafin Allah iza balaga sinna tamiz in ya kai shekara ta rarrabe abubuwa ana da ya fara ya san daidai ya san ba daidai ba ya san hagu ya san dama to a san yadda za a koya mai karatu a karantar shi alkurani wato alimu huddina kuma ka san da shi addini summa ta'amuru bi ibadati Allah tabaraka ta'ala sannan ka umarce shi da bautan Allah tabaraka ta'ala wa iza balaga in ko ya balaga tunkihu kama ya arme wa kullu man itamanaka ala shay'in kuma duk wanda ya amince maka abu sa wani abu Allah ta kunahu kada ka saki ka haince shi fi amanati a cikin amanarsa wannan shine abin da ke tsakanin amana kin take tsakaninka da halittar Allah ya ayyuhal ladzina amanu
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا يا أيها الذين آمنوا يا كوانا كبار كسكيا أطيعوا الله كبي الله وأطيعوا الرسول كما كبي منزوه صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر منكم كما كبي كبي بيايا ga majibantan lamura daga cikinku alwulatu su ne jagorori minkum daga cikin ku alwulatu ya hada dai duk masu wani shibinta wani lamari daga cikin ku kila wani kauli aka ce al'umara bu ana ne sarakuna wa kila al'ulama wani kauli aka ce malima ake nihi wannan kenan wannan yana cikin abin da maluma ce kawowa hadisin da ya inganta wata rana manzala salam ya aika wasu sariya wasu wasu yaki sai ya shugabantar da wani mutumin madina a kansu wannan sariya sun tahi bisa hanya sai suka bata mai da rai shi wannan shugaban wannan sariya da ran shi ya bace sai ya ce kun san da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku mun biyayya ko suka ce eh kwarai ku manzo Allah ya ce amma biyayya sai ya ce to a kawo mai itace a taro itace aka taro itace ake taro itace aka yace a hasa musu wuta wuta ta kama yace to ku hada ku haɗa fita sai wani matashi ce kai jama'a ku dakata mu fa gudun hutan ne wai ya samu muka nema ga Allah sallallahu alaihi wasallam muka musulunta yo kuma gaskiya ba mu haɗa cikin nan ku bari mu je mu tambaya mishi in yanzu ma zan yace mu haɗa sai mu haɗa aka ce eh kana da gaskiya shikenan da aka zo kana mu zalla sallallahu alaihi wasallam ga abin da ake ciki ko ana ga abin da ya sanya ya hasa huta ya ce in dai tunda ka ce mu mai biyayya to in dai biya mai biya ce mu hada ciki sai ce ai law dakhaltumuha lama kharajtum minha abadan inna mata'atu fil ma'ruf yace da kun saki kun shige ta da ba ku hutar daga cikin ta ba abada yace da adda ake cewa ku yi ku yi ku yi biya gare su a cikin abin da ke alheri ne cikin abin da ke alheri shine ake biyayya ciki ba da an ce ma ka yi ka bi wani ka bi wanda ya kamata ka bi ba a misali duk na gaba ana bin na gaba kawai da abin da ya sanya ka zaki a'a na abin da ya sanya ka alheri ne sai ka yi da mai bisa wannan da ake biyayya in yasa ka yi sharri kuma to wannan babu biyayya a cikin abin da ke sabon Allah ne fahimta na za'atun fi shay'in in kuka sa in ku in ikhtalaftu in kuka saba kuka yi jayayya kuka kuka sabani cikin wani abu farudduhu ila Allah to kuma yadda shi zuwa ga Allah ila kitabi ana niyan zuwa littafin Allah war rasuli kuma zuwa manzo kuma yadda abin zuwa manzo Allah muddata hayati matukar rayuwa matukar rayuwarsa sallallahu alaihi wasallam ba da bayan kaurarsa kuma ila sunnati sai kuma yadda shi zuwa sunnarsa in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in ku kun kasance kun ba da gaskiya da Allah da ranar karshe in kun tume billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa azam tawila zalika rad wannan maidawan ilaihi ma zuwa gare su khairun shine yafi alheri da kuma gare ku min tanazubi daga jayayya da sabani wal qawlu bil ra'yi da kuma fadar ra'ayi kawai a maimakon da abin da ku samu sabani akan shi a addiya ta ce to wai me hukuncin Allah a cikin abin nan in an samu cikin littafin Allah to shi kenan shi za a yake da shi kowa ya bar ra'ayin shi to in ba samu wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin wannan sha'anin in an samu shi kenan ba sai kun wanda ya ta kokarin ana suna cewa la ijtihada ma nas ba nuna kokari kuma bayan ga nasi me me gora ke cewa nasi sari idan ya samu an ka an karika waka waka batun ijtihadi dan bada gashiya nasi sarihi gashi ga nasi shine ga fada Allah ko fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai shikenan ba wa zai ce a wannan kamar gani za gani za duk wannan bai taso ba wannan wa asan tawila kuma shine mafi kyawun ma'alan makoma tawil na ananin makoma wannan maidawa zuwa Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyen makoma ga dukkan wani abu wanda yakan sai jayayya ne tsakanin na'am alamtar
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يدلهم ضلالا بعيدا
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يذلهم ضلالا بعيدا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك shin baka yi duba ba zuwa waɗannan da suke raya cewa sun ba da gaskiya da abin da aka sabkar zuwa gare ka wa ma unzila ilayka min qablika da abin da aka sabkar gabanin ka yuridu an yata haka mu ila taguti amma duk haka wai suna raya cewa sun ba da gaskiya da abin da aka sabkar zuwa gare ka wai suke kai hukunci zuwa ga dagutu alkasiru tugyan mai yawan zalunci huwa ka abu bin ashraf shine ka abu dan ashraf ba yahudan nan wa kar umiru an yakru bihi alhali kwa su wanda suka bada gaskiya an umarce su da su kafirce mishi butul su kafirce mishi wala yuwaluhu kasu zubjubunci lamarin sa wa kasu zubjubunci lamarin sa so su yi soyayya da shi har suna kai wani hukunci zuwa gare shi wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida kawai dai su wa'annan masu wannan aikin masu zuwa ga ka su kai wani hukunci zuwa wajen wani bai gude wani makiyan Allah wa'annan yuridu shaytanu an yudillahum shaytan yana so yana nihi ne an yudillahum dalalan ba'ida ya batar da su bata wanda ke mai nisa anil haqi daga barin gaskiya wai zaqi lahum وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا
وإذا قيل لهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وإذا قيل لهم haka faɗi aka ce musu ta'alau ila ma anzalallahu ku zo zuwa abinda Allah ya sabkar fil qur'ani a cikin alqur'ani miyal hikami ko hukumi na daga hukumci wa ila rasuli ku zo zuwa ga manzo li hakuma bainakum da ya hukumci tsakaninku ra'aytul munafiqina yasudduna anka sududa a lokacin za ga munafikai yasudduna anka yuriduna anka suna kauda kai daga barinka sududan kauda kai fa kai tona
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون يحلف يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أتا- ف- فكيف إذا أصابتهم مصيبة kane idza asabatuhum musibatun in wata musiba ta same su uqubatun wata uquba bima kaddama taydihim saboda abinda hannayensu suka aikata ana kawunan su abinda suka aikata miyal kufri ne daga kafirci wal ma'asi da saban Allah ja'uka ah wal ma'asi ayakdiruna 'ala al-irad wal firari minha a lokacin nan suna da ikon suna da iko da su kau da kai su yi gudu min ha daga wannan ukubai la a a in wata musibar da suka jawo ma kansu ta zo musu ba su da ikon su yi gudu su gudu a daga ta shahe su a lokacin nan sun maja'uka wai a lokacin nan ne za su zo maka ma'dufun ala yasuduna wannan abun hadawa ne da yasuduna gashi suna kau da kai amma lokacin nan ne za su ja- za su zo maka in wani abu ya same su na musiba ya halifuna billahi suna masu rantsuwa da Allah in arna illa isa na tawfiqa ai ba- in arna ba komi muka yi muka yi ni- nihi ba bil muhakamati ila ghayrika da kai hukunci zuwa waninka illa ihsanan sai sulhan wai dan sulhu ne kawai wa tawfiqan da kuma neman dacewa ta'alifan bainal khasamain dan saboda yanda zai mu hada kan masu husuma guda biyu bit taqribi fil hukmi da da kusantawa a cikin hukunci na'am ulaika allazina أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم Mm.
فأعرض عنهم وإذهم فقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعزهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أولئك وأنشانك الذين يعلم الله ما في قلوبهم sune waɗanda Allah ko ya san abin da ke cikin zukatansu minan nifaki na daga muna wuce wa kazibihim da kuma ƙaryarsu fi uzrihim a cikin uzurin da suke kawowa Allah ya riga ya san wannan ƙarya ce ƙarya suke yi fa arid anhu ka kauda kai daga barin su bi safi da yi musu rangwame wa izhum kuma ka musu wa'azi khawifumullah ka tsauratar da su Allah wa qul lahum fi anfusihim qawlan baliga ka hada musu a cikin kawunan su fi sha'ani anfusihim a cikin sha'anin kawunan su qawlan baliga magana mai kai gaya ma'ana mu'assiran fihim magana mai tasiri a cikin su ai uzujurhum liyar liyarji'u an kufrihim ma'ana ka tsawatar da su dan su koma daga barin kafircin su wa ma arsalna وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع, ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما نعم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولأنه إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آه وما أرسلنا من, من وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله بما أيكو wani manzo face sai dan ayi mai biyayya shi ma ya amuru bihi a cikin abin da yake umarni da shi wa ya hukuma kuma yake hukunci da shi bi iznillahi da iznin Allah bi amrihi da umar- da da- da umarnin Allah wala annahum izlamu anfusahum da dai su wa'ancan masu kai hukuncin nan da lokacin da suka yayin da suka zalunci kawunan su bi tahakkumihim ila taguti da kai hukuncin da suka yi zuwa tagutu ja'uka da zuwa suka yi wurinka ta'ibina ko ta'ibaini in su bi ne suna masu tuba fastaghfirullah suka nemi gafaran Allah wastaghfara lahum rasulu manzo kuma sallallahu alaihi wasallam ya nema musu gafara fihi a cikin shi wannan a fihi iltifatu wannan akwai iltifatu cikin magana wannan mu izra an kusan ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum rasulu a kai a gashi ana zaton ja'uka sun zo maka wastaghfirullah wastaghfara maimakon a ce wastaghfarta lahum sai aka ce wastaghfara lahum rasulu aka nuna kaman yanzu ba wai manzo wanda yake gaban su ba ba ba ba a ce wastaghfarta ba wa maluma su maluma sun yi sun yi dowa su hukumce hukumce karkashin wannan aya ko ko wata fahimta yace me yasa yana aka aka yi iltifatin aka ce wastaghfar lahum rasul ne kuma wastaghfarta lahum saboda kawai wani mai zato ya da cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake raye ne kamun ya kaure ne kawai ake zuwa wurin shi a nemi tsari ya zama tsani ya zama wasila zuwa Allah tabaraka wa ta'ala in yana raye ne kawai in an zo a wanda ya zalunci kanshi in ya zo ya nemi gafara Allah ya zo wajen manzon manzo Allah sai ya nema mai gafara kawai shikenan a'a wastaghfara lahum ar-rasul manzo dai sallallahu alaihi wasallam ya nema musu gafara kowane lokaci manzo yana manzo ko bayan ya kauran da kamun ya kauran shi kadai ne manzo sallallahu alaihi wasallam bayan suka ce saboda wannan ne aka aka yi wannan iltifatin lawajadullaha tawwabar rahima inda sun yi haka da sun samu Allah tawwaban mai karban tuba ne alai ma gare su rahiman mai jin kai ne bihim da su duka wannan albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan albarka tawassuli karara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam um salawa rabbika فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا آه فلا با ko kusa ba haka abin yake ba wa rabbika rantsuwa da ubangijinka la nuna ba za su ba da gaskiya ba kasan wannan rantsuwa ne rantsuwa da Allah ba za su ba da gaskiya ba hatta yu haƙƙi muka fi ma shajara bainahum har sai sun sanya ka hukunci tsakanin abin da yake sabani tsakanin su duk wani sabani da suka samu tsakanin su sai in sun sa ka kai ne mai hukunci tsakanin su to lokacin da suka musulunta la yakunu muslimu musliman illa idza hakkama shar'a musulmi bai zama musulmi sai ya in ya in ya hukumtar da shari'a kaga nan manzo Allah sallallahu alaihi shine ma shari'an baki daya shi ma jara bainahu wa bainan nasi sai ya hakam ya ya hakam ya ya, ya sanya shari'a ita ce za ta ma ita ce mai hukunci tsakanin shi da abin da ya abu tsakanin shi da da mutane a falawar duka kenan a wani kauli kuma wani wani tafsiri kuma falawar duka suka ce fala wadda duka ƙin wannan ƙarin takidi ne na na lamukin fala layu minuna wadda duka layu minuna a rantsuwa da ubangijinka ba za su ba da gaskiya ba wannan fala ke ta takidi ne aka maimaita su su biyu fala ba za su ba da gaskiya ba la a'a ba za su ba da gaskiya wadda duka rantsuwa da ubangijinka wannan fasara biyu ake ma wannan ayi wallahu alam summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan kuma bancin sun kawo hukunci a wajenka mataki na farko sannan la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita kar su ji wani abu kar su sami wani kunci a cikin zukatansu daga abin ta dalilan da abin da ka hukunta kar abin da farko da hukunci kai za su zowa su kama hukuncin abin da ka hukunta shine hukunci sai in sun karɓe shi kuma ba su ji komi a zukatansu ba a shi manan wasu malama sun yi bayani suka ce dole aka ce ku biyu ne aka zo aka ma hukunci akwai mai gaskiya akwai mara gaskiya to shi mara gaskiya da aka nuna ba shi ke da gaskiya ba aka amshe wato aka aka ba mai gaskiya gaskiya shi ba zai ji daɗi ba ɗabi'an ɗan adam haka ne ba zai ji daɗi ba a ba wannan rishin jin daɗin ake cewa abin da ake ni kawai kuma ka yarda da wannan hukuncin lalle wannan ba ni ni aka ba rishin gaskiya kuma na yarda na karba da wannan hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin da ake ni ala jiriya su harajan mi ma kadaita wa yusallimu taslima su mi kauya mi kauya haza alamatu islami wannan shine alamar musulunci la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'a lima yu'ti bihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ɗayanku bai zama mumini har sai san zuciya shi ya zama mai biya ne ga abin da na zo da shi abin da kake so shine abin da na zo da shi abin kawai shine sanka al insanu yamtasilu awamir alquran mutum ya zama yana kwatanta umarni na alqurani wa yamtasilu sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana kwatanta umarni na sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya da mutane tabbata gare shi yace ya ci alal naci zamanu wani zamani zai zo mutane la yasluhu mulku illa bil qatl wa tajabbur iko a lokacin nan baya yi iko baya dacewa baya mutane sai da kisa da tsaurin kai sai sarki ya sai dictatorship sai sarki ya nuna ba sani ba sabo sai da kashi wala yujadu mahabbatu illa bittiba'i al-hawa illa bittiba'i hawan nas kun babu wata soyayya sai da bin san zuciyar mutane mutane ba sun ba sun so ka ba sai ka bi san zuciyarsu wala yujadu al-malu inda al-aghniya illa idza tazallala abdu ilayhi ba a samun kuɗi wurin mawadata sai in bawa ya kaskantar da kanshi a wajensu sai ka yi hadanci almuluku mutakabbiru zamanin nan sarakuna masu girman kai ne wal azin ya yabkhalun su ko mawadata suna rowan abin da ke gare su wa yatajabbaruna suna tsaurin kai da girman kai wan nasu la yuhibbuna illa man ittaba hawahu su ko mutane ba sa son kowa sai wanda ya bi son zuciyarsu faman adraka zalika zaman duk wanda ya riski wannan zamanin wa sabara alal faqri yayi hakuri akan talauci wa huwa yaqdiru alal mali alhali ko yana da ikon samun kuɗin amma sai an mutawan ta kaskanta sai ya hakuri da talaucin nashi wa sabara alal dhulli yayi hakuri a wannan kaskancin wa huwa yaqdiru alal izzi kuma alhali ko yana da iko akan gagara da girma wa sabara alal bagazai kuma yayi hakuri akan kiyayya wa huwa yaqdiru alal mahabba alhali ko yana da iko akan soyayya irin samun soyayya su amma ta wancan hanya li'annahu domin shi lausa adahun fi hawahu da ya taimake su a cikin san zuciyarsu fakat kawai la abuhu da sun so shi kawai abin da suke so sai ka dai bi san zuciya sai su soka askan in mutum ya hakuri da wannan duka askanahu Allahu haziyatul kursi Allah zai sanya shi cikin shingen tsarki yawmal qiyamati ran tashin kiyama man aya sunnati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya raya sunnata ya kullahu ajrun mi'at shahidin zai kasance yana da ladan shahidi 100 qalu lir rasul sallallahu alaihi wasallam sai sahabbai suka ce manzo Allah tsiyada musu Allah tabbata gare shi man kana man kana ala dini fi zalika zaman kaifa halu wanda ya kasance akan addini a lokacin nan yaya halin shi zai kasance kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace halu kalqabid ala al-jamr halin shi kamar mai riko akan garwa shine iza wada aljamra in ya aje garoshin nan wanda addini ne garoshin a lokacin nan in tafa sai ya fice sai ya mutu wa iza amsakahu harqahu in ya rike shi kuma ya kona shi wa hadha kullan wannan duka ta'wilu hadhihi alaya ta'wilin wannan aya ce la yu'minuna hatta yuhaqqimu fi ma shajara bainahum ba za su ba da gaskiya ba mutane har sai sun hukumtar da kai a cikin abin da suke sabani tsakaninsu ne summa la yajidu fi anfusihim harajan sannan kuma ba sa samun wani kunci a cikin zukatansu mai makadaita daga abin da ka hukumta wa yusallimu taslima kuma su miƙa wuya miƙa wuya alkitabul ladzi anzalallahu ilaina littafin da Allah ya sabko zuwa gare mu wa hazal qur'an shine wannan qur'an qala tabi'u alqur'an ne shi da kace kita ku bi shi ittabi'u ma unzila ilaykum ku bi abin da aka sabkar zuwa gare ku laysa tiba'u illa imtisal amrihi ba komi ne biya alqur'an nan ba sai kwatamta umarnin shi fakat kawai wai ce nabu nahi da kaurace wa hannunsa shine ka bi alqur'ani wa rasul sallallahu alaihi wasallam ittabi'u la'allakum tahtadun haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka ta'ala ya ittabi'u ku bi shi la'allakum tahtaduna tabbas in kun bi manzo Allah za ku shiryu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam huwa al-mubayyin lil-qur'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai bayyana alqur'ani wa hadha kalamuhu wannan zancensa ne anatruku hadha al-qur'ana allazi nazala alayhi wa na'khudhu bi madhhabi ghayrihi shin za mu barin wannan alƙur'anin da ya sabaka a gare shi mu yi riko da wata matahiya ta waninsa wannan ba zai kasance ba ma fahimna haza ma fahimna haza da aiki ba shi wace wannan irin wannan biyayya wannan biyayya ba mu fahimce ta ba ka bar manzo Allah sallama ka bi wani wannan ba daidai bane wala wala wannan ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديركم من ديركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم وأخرجوا من ديركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا وإذا لا تنقوا كان آه ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم da mun wajabta musu mun rubuta musu shine mun wajabta musu an uktulu anfusakum ku kashe kawunan ku aw khurju min diyarikum ko ku fita daga gidajen ku kama ka tabna ala bani isra'ila kamar yadda muka wajabta a wata banu isra'ila san ko tin da zaka ce waqtulu anfusakum zalikum khairu lakum inda bari'ikum kinnan ma faluhu da an wani mutane da an waje za musu daga su kashe kawunansu ko su yi da gidajensu ma fa'alu da ba su aikata wannan almaktuba wannan abin wajabtawan ba alaihim a gare su illa qalilun sai ɗan kaɗan daga cikinsu ne wanda za su iya bin umarnin Allah haka walau ajaba walau aujaba Allahu alal ummati an yaktulu anfusahum lam tanamu da Allah ya wajabta akan al'umma su kashe kawunan su da sun kiya da sun ki su kashe kawunan nasu qala umar sai sai na umar yace murni ya rasulullahi aqtulu nafsi al'an ya ma'aikin Allah ka umarce ni in kashe kaina yanzu shi shirye yake kala kala lahu illa qalilu sai Allah tabaraka taala ce sai ɗan kaɗan ne za su iya an ce su kashe kan nasu za su kashe kamar su da Umar tamkar sai na Umar minhum daga cikin su ɗan kaɗan ne za su iya haka wala wannan fa'alu ma yu'azuna bi da dai sun aikata abin da ake wa ake musu wa'azi da shi min ta'atir rasuli na daga bin manzo sallallahu alaihi wasallam la kana khairan lahum da wannan ya zame musu da ya kasance musu alheri wa ashadda tasbita kuma da ya zama shine mafi tsananin tabbatarwa ta hakikan imani ma wato shine mafi tsananin tabbatar da su akan imanin su koko ta hakikan imanin su ta imanin tabbatarwa ne ga imanin nasu wa idan latina wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima وإذا لآتينا من لدنا أجرا عظيما وإذا kuma kenan lokacin lausabatu da sun tabbata la'ataina mu min ladunna da mun ba su daga gare mu min indina daga gare mu ajran aziman lada wanda yake mai girma wala dina mu siratan mustaqim wala hadainahum siratan mustaqima wala hadainahum siratan mustaqima kuma da mun shirye su tafarki da mun shirye su tafarki wanda yake mustaqiman madaidaici قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ساشن صحابي yace wa annabi tsaya da amince Allah tabbata gare shi kaifa kaifa naraka fil janna wa anta fi darajatil ula wa nanu asfal minka ya maki Allah kaga za mu gane ka a aljanna in ma mun samu mu shiga aljanna wai ya za mu maganka kai ko alhali kana a cikin darajoji matsokaka mu muna a ƙasa muna a ƙasanka fa nazala sai wannan aya ta sabka mai cewa wa man yuti Allah ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يطع الله سيون آية تسبقا ومن يطع الله والرسول duk wanda ya bi Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma amara bihi cikin abin da ya umarni da shi fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim to wadancananka wanda suka yi biyan wannan ma allazina an'ama Allahu alaihim suna tare da waɗanda Allah ya ji yadda su ni'ima minan nabiyina daga annabawa wa siddiqina da siddiqai wa shuhada'i da shahidai wa sulaha'i wa salihina da salihai وقال الرسول صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ya da mutala ta bada gari shi ce al mar'u ma'a man ahabba mutun yana tare da wanda yake so qala anas sai na anas yace ma wajadtu farahan fil islami kamisli farahi bi qawli rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u man ahabba bin taba samun wani farin ciki ba cikin musulunci kamar farin ciki na da ne da fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace mutun yana tare da wanda yake so suka hadisi ina tare to saboda ni ina son manzo Allah ina son Abubakar ina son Umar to kaga aka ce kana za ka tare da su duk inda suke to ka gani ai farin ciki ya cika wa suna ulaika rafiqa kuma wa suna ulaika rafiqa wa'ancananka rafiqan ka rabka rufa ka fil janna abu abokan abokan tahiya a aljanna a suna ya kyautatu a gare su zalika fadl min Allah
ذلك الفضل من الله وكفي بالله عليما
ذلك الفضل من الله wannan shine wannan shine farala min Allah daga Allah wakafa billahi alima ka san ko Allah ya isa masani na wanda wanda suka cancanci faral Allah koko wanda za a ba su wannan faral na'am
ya ayyuhal ladina amanu khudhu hizrakum fanfiru وباتن وانفروا جميعا
ya yi wallazi na amanu ku zo hijira kun famfiru su batin wani firu jami'a ya ku wanda ku ba da gaskiya ku riƙi tattalinku min aduwi ko mun daga makiyanku ku riƙi ku kasance cikin shiri famfiru fi su bati ko famfiru in hadu ku zabura ku tafi yaƙi mutafarriqina kuna masu rarraba a wani firu jami'an ko ko ku zabura ku tafi kuna masu haɗuwa wa inna minkum na'am وإن منكم لمن لمن لمن يبتئن لمن لا يبطئ لمن لا يبتئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم كن معهم شديدا نعم شهيدا نعم. وإن منكم لمن لا يبطئ وإن منكم ديك يا أبوجينا آه. وإن منكم لمن لا يبطئ فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذا لم أكن معهم شهيدا آه وإن منكم وإن منكم daga cikin ku laman la yubadda yana akwai wanda yake jan kawa la ya ta'akharu anil qitali akwai wanda yake jinkirtawa daga barin yaki ah saboda muna wuce fa yana asabatkum musibatun in wata musiba ta same ku ka qatlin wa hajimatin tamkar wani kisa ko razana kariya ta same ku kala sai ce kadan amallahu alayya kai Allah ya mana ni'ima idan ma kuma mu shahida yayin da bin kasance tare da su ba a halarce tunda ban hita ba kai wannan ni'ima ce Allah ya mana ah wal insabukum fadlun min Allah ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بين بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ولئن أصابكم فضل من الله إن كو وتفرلا تساميكو دك الله كفتهم وغنيمة تبكر فتهي aka samu wani buɗi ko ganimatin da wata ganima la yaqulanna wallahi lokacin da zan aje yana cewa nadiman yana mai nadama ka allam yakun bainakum wa bainahu mawaddatu wai kai ka ce tsakaninku da shi babu wata kauna ma'arifatun babu wani sanayya wa sadaqatin da abokantaka ya kulu ya suka ajira cewa ya laita ni kuntu ma hum fa'u da fawzan azima ya kai tona ina ma a ce na kasance tare da su so fa afuza ni ma in samu in rambau in rabauta fawzan da rabo wanda yake azima mai girma asiku hazzan wafira in kasance ni ma in riki wani rabo wanda yake cikakke ni daga ganimati na daga ganima qala ta'ala sai Allah faɗi kin sarki ce فليقاتل فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ويغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فليقاتل في سبيل الله yayi yaki a cikin ɗaukar kalmar Allah li ila dinin lahi dan ɗaukaka addinin Allah ya yaki allazina yashrun hayatad dunya bil akhirah ya yaki waɗannan da suke sayar da a rayuwar duniya bil akhirah da lahira su sayo sayowa ne suke yashtaruna yashruna ne ma'ana yashtaruna suna sayo rayuwar duniya su ba da kuɗin su shine lahira bil akhirah wa man yuqatil fi sabilillahi duk wanda yake yaki dan ɗaukar kalmar Allah fa yuqtal sai a fayusta fayusta shi da sai ya yi shahada mana a shahadantar da shi au ya galibi ko ko ya zufir da aduyi ya samu cin galaba akan makiyin shi shine ya zufir ya zufar kenan ya samu rabo na galaba akan makiyin shi fa sawfa nu'ti ajran azima duka ko dai ayi nasara akan shi a shahadantar da shi ko ko shine zai yi nasara ya ci nasara duka ko na hali dai ko na je karance fa sofa nuti a sannu za mu bashi ajaran azima lada wanda yake mai girma jazilan mai yawa wa malakum وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وما لكم لا تقاتلون me ya same ku me ya sanya ba kwa la tuqatuna ba ku yaki fi sabilillah cikin dokar addinin Allah ko ko dokar kalmar Allah tastauna tawbiqun zargi wa fi takhlisul mustadafina dan me ba ku yaki nan dokar kalmar Allah kuma dan tsiratar da almustadafina rawana na minar rijali wan nisa'i wal wildani daga mazaje da mataki da kuma yara allazina habasahum al-kuffar wanda kafirai suka tsare su anin hijira daga barin yin hijira wa azuhum kuma suke masa izaya suke tuta musu qala ibn abbas sai na abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma yace kuntu ana wa ummi minhu ni da mahaifiyata mun kasance daga cikin wayannan ma wannan wasarona nan wanda aka wannan ayan take take bayani allazina yuqa allazina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati zalim alwa wa'anda wanda ake cewa wannan za ku yi aiki ku yaƙi don ku samu ku tsiratar da su daga hannun kafiran nan su ne waɗanda suke cewa allazina yaquluna rabbana wanda su ne wanda suke cewa da'ina suna masu addu'a rabbana ya rabbana bara waka ce rabbana ana nan ya ubangijinmu akhrijna min hadhihi alqaryati ka fitar da mu daga wannan alƙaryan makka ita ce makka azalimi ahluha wanda ma'abutanta suke azzalimai bil kufri da kafirci wa ya'lana min ladunka waliya ya Allah ka sanya mana min ladunka min indika daga wurinka waliyan mashuguncin lamari ya taula umurana wanda zai shugubinci lamuran mu wa shi Allah na min ladunka nasira kuma ka sanya mana mataimaki wanda yake yamna'una min wanda zai ka kare mu daga sharrin su min ladunka daga gare ka wa kad istajaba Allahu du'ahum hakika Allah ya karbi addu'an su fa yassara li ba'dihim al-khuruj sai Allah ya sauke masa sashen su huta suka huta daga makka wa biqiya ba'dhum ila an futihat makka sashen su kuma yawan zuwa cikin makka har yanzu a lokacin da aka yi aka buɗe makka aka yi fatuhu makka wa waliya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa walla rasulullah wa walla sallallahu alaihi wasallam attab ibn usayd sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya jibintar da attab dan usayd ya bashi wato shugabancin makka kenan fa ansafa mazlumahum sai ya yi wa wanda aka zalunta daga cikin su adalci min zalimin daga wanda ya zalunce su allazina amanu الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله هل كل سوى نتكبار قسكيا سنة ياكي cikin dan ɗaukaka kalmar Allah fi sabilillahi wallazina kafaru su ko wanda suke kafirai yuqatilu fi sabilit taguti suna yaki ne saboda shedan shine dan tafarkin yuqatilu fi sabilit taguti cikin tafarki na taguti shine a shaytan shedan faqatilu awliya shaytan to ku yaki waliyan shedan masoya shedan ansaru dini masu taimakon addinin shi taglibuhum za ku rinjaye akan su liquwwatikum billahi saboda karfin ku da Allah inna kai da shaytani san dai shi mugun kulli na shaytan wanda yake bil mu'minina wanda yake ba mu'minai kana da'ifa ya kasance mai rauni ne wahiyan mai rauni ne mai rauni ne na'am alam tara
alam tara ila alladhina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimu as-salata wa atu az-zakata فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقي ولا تظلمون فتيلا ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم الكتاب إذا فريق منهم يخشون الناس خشية الله وشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا الكتاب لولا أخذنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم shin baka yi duba ba zuwa wa'anda aka ce musu ku kame hannayenku an qitalil kufari daga yakan kafirai lamma talabuhu fi makka yayin da suka nemi wannan suka nemi su yaki kafin a makka aka ce su a'a yanzu dai lokaci bai yi ba ku kame hannunku daga yakan su wa aqimu salata abin da ake so gare ku ku tsira sallah wa atu zakata ku bada zakka fal ma kutiba alayhimul qital abun mamaki su wannan lokacin da kuma aka wajabta musu yakin idza fariqu minhum yashawun nasa sai ga wa'an su jama'a daga cikin su yakshawun nasa suna jin tsoron mutane alkufara ke ni suna jin tsoron kafirai da kashiyatillahi tamkar jin tsoron Allah au ashadda kashiya ko kuma ko mafi tsanani ma daga wannan tsoron ake tula a ƙarshe da kashe kashe tilla min kashe tilla ko mafi min kashe tilla ko mafi tsananin tsoron tsoron tsoro ma min kashe yace him lahu daga tsoron da suke yi masa Allah wa qalu sai suka ce rabbana lima katabta alaina kitaba ya ya ubangiji dan me ne ka wajabta mana yaki a gare mu lima katabta lima katabta alaina kitaba dan me ka wajabta yaki akan mu laula akartana dan mine ne halla a tattara shi me yasa baka jinkirta mana ba ila ajalin qaribin zuwa wani ajali wanda yake mu na kusa zuwa wani lokaci mai zuwa na kusa haka kul mata'u dunya kali ya ma ki Allah ka faɗa musu cewa shi dan jin dadin duniya wa qalilun dan kadan ne wal akhiratu khairul liman taka ita lahira ita ce tafi alheri ita tafi ga wanda duk wanda yi tsoron iqaballahi azaban Allah wala tuzlamuna fatila kuma ba za a zalunce ku ba daidai da kadar kishiratin salawati daidai da bawon dan dabino aina mata kunu aina mata kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik qul kullun min indillah fama liha'ula'i فما لهؤلاء القوم لا, لا يكادون يفقهون حديثا نعم أينما تكون يدرك الموت وإن كنتم ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصيبوا حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصيبوا سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا أينما تكونوا يدرككم الموت duk inda kuka kasance mutuwa za ta riske ku walau kun tafi burushi mushayyada ko da kun kasance a cikin usul irin gidajen nan wanda ake birane wanda ake wanda in aka yi su makiyayin suka zo ba su iya haurawa irin usulu musamman irin wanda ake na saman duwatsu to ko da a cikin wannan irin biranen ne kuka kasance mushayyadatin murtafi'atin wanda suke masu ɗaukaka wanda aka yi su sun yi sama wa yin su tibuhum hasanatu al yahudu su yahudawa in kyakkyawan abu ya same su hisbun yabanya ce wata atun da wata yalwa ta rayuwa ya kulu na zai suna cewa hazi min indillahi wani daga wurin Allah ne wa yin sibu musayyatun in ko wata wani abin ki wani abu mummuna ya same su jadabun na hari ne wa bala'un da wani bala'i sai a ji suna cewa ya kulu suna cewa hazi min indika wannan daga gare ka ne ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bi shi'umika wai da wai da sistem sistem alaihi wasallam daga annabi ne da shi umcin shi wai dan saboda ya zo ne wani abu ya same su kul ka faɗa musu kullahum ka faɗa musu kullum min indillah min alhasanati wa sayi'a duka komi ma daga kyakkyawan aiki da mummuna min indillahi daga wurin Allah ne fama li haula ila qaumi la yakawduna fakahuna hadisa me yasa mi ke ga wa'ancan mutanen ne ba sa kusa su fahimci la yuqaribuna an yafa ba sa kusanto su fahimci hadisan magana ma asabaka ai duk abin da ya same ka ayyuhal insan ya kai mutum min hasanatin na daga kyakkyawa ne khairin alheri ne fa min Allah fi Allah ne wa ma asabuka min sayyi'atin abin da ko ya same ka na daga mummunan abu baliyatun wata baliya wata musiba fa min nafsika to daga kanka ne kai ka jawo abu wa arsalnaka linnasi rasula kamila ya zo kashi wasan naka lalata su a yan ƙarshen wasan naka lalata wasan naka haka muka aiko ka ya muhammadu sai ya da mutala tabbata a gare ka linnasi rasulan kana manzo zuwa mutane wa kafa billahi shahida Allah ya isa mai shaida ala lisani suka amsa manzancin ka man yau da rasula daga ta Allah
ma asaban ma asabukan ne shi ne za mu tashi ne za mu tashi
ne sun ne shi sanar ha an yi samu ne a to ka kai hannun ko na'am kenan wa man yuti rasul fa qara ta Allah ko ka karanta shi ko ma asaba ni hasanatin fa min Allah nan ne za ta shi anan za ta shi nan ne samu ne ce yuni na abin da ya zo karshen karatun ya zo karshen karatu da mun al'ada shehu dan ya ida wani abin da makitin jare ne wani wani ba faɗi shi a gaggauce ake da haka nan mutum a gaggauce ne babu wani dogon bayani mu mu ida shi yanzu sun guda ne amma da ya zo karshe ne lokaci ya gure na makaranta shi ما أصابك من حسنة من الله فمن الله وما أصابك من سيئة من نفسك فمن نفسك فمن نفسك وما أرسلناك للناس رسولا وكفي بالله شهيدا
رسولك أرى من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولي فما أرسلناك عليهم حفيظا
man yuti rasula faqad ata Allah wa man tawalla fa arsalnaka alayhi mafiza duk wanda ya bi man yuti rasula duk wanda ya bi manzo faqad faqad ata Allah to hakika ya bi Allah wa man tawalla duk wanda ko ya bada bai kama arsalnaka alayhi mafiza ba mu aiko ka zuwa gare su ba hafizan ai hafizan li amalihim kana mai kiyaye ayyukan ayyukan su bal naziran kawai abinda muka aiko kan shi shi dai ka gargade su shikenan duk wata wahala ba taka bace ya ma insha Allah wa yaquluna
ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك يتبي
فإذا برزوا بي.
من لك بيتا بيت طائفة منهم غير الذي تقول مم.
والله يكتب ما ما يبيتون نعم فأعرض عنهم وتوكل على الله مم.
وكفي بالله وكيلا ويقولون طاعة فإذا برزوا من لك بيتا طائفة من غير الذي تقول ولا يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ويقولون suna cewa almunafiquna su munafikai idza ja'uka in suka zo wurinka am- amruna ta'atu mu lamarin mu biyayya ne laka gare ka fa idza barazu kharaju in suka fita min indika daga wurinka bayyata ta'ibatun minhu ai wata jama'a daga cikin su ai azmaru sai su kulle a cikin zukatan su gairan da zai ta kulu abinda ba shine waccan jama'an take faɗi ba laka gare ka fi hudurika a lokacin da suke halarce da kai ni na da'ati na daga biyayya ai isyanaka abinda suke kullewa a zuciyarsu shine saba shine saba maka wallahi su mai baitun Allah ya amuru bi kasri mai baitun yana umarta da a rubuta abin da suke kullewa a zuciyarsu ne fi sa'isihim a cikin takardun su rijazu alai dan a saka musu dan a musu sakamako akan shi jiwa saboda an taɓa manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam abinda ba a yi in kai abu ka kulle abu a zuciyarka shikenan in dai baka yi in dai baka baka bayyana shi ba a ma aiki da shi amma saboda abin ya danganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ba wasa don da ya kulle wani sharri wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciya ma to sai an rubuta shi a cikin takardun shi cewa ga abu mugunin shi kuma a saka mai da wani Allah mana sai mm farid anu farid anu ka kaura kai daga barin su bi safi da rangon da ran- da rangwamta wata wakar Allah ka yi dogara ka dogara ga Allah sikbi ka amince ka yi riko da Allah fa innahu kashika cewa shi lalle koko sha'anin da lamarin Allah ka shi ka shine mai isan maka waka fa billahi wakila Allah ya isa mufawwadan ilaihi abin azuba lamari zuwa gare shi na'am أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا afala yatadabbaruna alquran walau kana min inda ghayri la yajidun fi ikhtilafan kathira shin ba sa la yata'ammaluna ba sa lura ne da alqurani wama fihi min almaani da abin da ke cikin shi na daga ma'anona walau kana min inda ghayri la kai alqur'an nan da ya kasance daga wurin wurin wani Allah ne da wajidu fi ikhtilafan kathira da sun samu sassabawa a cikin shi masu yawa tanaqudan tanaqudi آه، manganu masu bugan juna fi ma'ani a cikin ma'anoninsa wata bayunan fi nazami da kuma dai a yin hannun riga a cikin tsarin shi nan wannan yana wannan yana ba da ya kasance bai da tsari wa iza wa iza ja wa iza haku bakin ko wa iza ja ja وإذا جاء وإذا جاءهم أمر من الأمن وال- أو الخوف إذ azabu bi أذاؤوا به Hmm.
ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين ين- يستنبتونه منهم Hmm.
ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الشيطان إلا قليلا
na'am آه، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخير عذاب به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ولو كانوا أو إذا جاءهم أمر من الأمن إن, إن وني لمري أن السرايا daga waɗanda aika aika yaƙi ya zo musu min al'amani na daga aminci bin nasari da taimako da cin nasara auyi da kawai ko ko tsoro bil hazimati da razana aka ce wa'anta wani aka sura yakin nan sun karya a za'ubi a fushu sai su daidaita wannan labarin walau raddu walau raddu ila rasuli da dai sun mayar da shi ayyul khabara wannan labarin da ya zo musu ilar rasuli zuwa manzo wa ila ulil amri minhu da kuma zuwa majidantan lamari daga cikin su zawin ra'ayi ma'abuta ra'ayi ka akabir sahaba ta makar manya manyan sahabbai la alimahu allazina yastanbitunahu minhu da wa'anda suke yattabi'unahu suke bibiyan wannan labarin minhum daga cikin su da sun san labarin yanda yake afta huskar shi walau la fadlullahi alaikum da an sun ji labarin ne sai a yadda tashi ji ko labarin kamata ya ake an ji shi daga sama daga waɗanda za su ba labarin ya tafi daidai amma kawai da an ji labarin ya ta daidai tashi na na na daɗi ne ko na rashin daɗi ba haka ne yake ba haka ne ya kamata ba walau la fadlullahi alaikum ba dan farallan Allah a gare ku ba a bil israni ba dan farallan Allah da ya muku ba da musulunci wa rahmatuhu lakum bil qur'ani da kuma rahamar shi da ya muku da alqur'ani lattabatu mu shaidan da kun bi shaidan fi ma ya amurkum bihi min alfawaish cikin abin da yake umarta ku da shi na daga alfasha illa qalilan sai ɗan kaɗan daga cikin ku faqatil faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak ma kashi da shi faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsaka wa harrijil mu'minin asallahu an yukab an yakuffa ba'sa alladhina kafaru والله أشد بأسا وأشد تنكيلا
فقاتل في سبيل الله لا تكلم إلا نفسك وحديث المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا فقاتل يا محمد يا ما إن شاء الله تعالى مثلا تبت عليك كيدي كياكيس في سبيل الله أتكن دوك كلمة الله لا تكلف إلا نفسك با دولا ما نويهم كوا سيكنك كوي fala tuttahamu bi takhallufihim ba a tuhumtaka ba a tuhumtaka ba a zarginka cikin juya wasu cikin rushin zuwan su yakin nan ko kai kadai kai dai kai kadai kawai ranka aka daura ma nauyi amma ba daura ma dole sai wani ya tafi ba kai dai ka fita wa haridul mu'minina wanda suke masu imani kuma daga cikin su ka kwadaitar da su hasahum alal kitali ka kwadaitar da su akan yaki wa ragibhum fihi kuma ka kwadaitar da su dai a cikin shi asallahu an yakufa batil ladina kafaru ya kusanta Allah ya kame yakin daga wanda yakin waɗanda suke kafirai ai har ai harbal ladina kafaru sune yakin waɗanda suke kafirai kin an ce wannan wazara sai kice to ko shi kadai ne ya rantsuwa ce ko shi kadai ne sai ya fita shine ta zuwa bada da su wurakin nan wannan kamar da ya gabata yayi ta su ko kafin da aka samu tsoro ba su ba su je ba lokacin da suka maje su sai suka samu ganima suka ci riba wannan su ko bazar kenan kaso na ta bazar wallahu ashadu batan Allah shine mafi tsananin yakin in yakin ne minhum da gare su na Allah in Allah ya dora ya shi tsanani wa ashadu tankila kuma shine mafi tsananin ta'aziban azabtarwa minhum daga su kafiran من يشفع شفاعة من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها مم.
ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا من يشفع شفاعة حسنة دون ده ceto ceto mai kyau muwafaqatan da shari'i ceton da take yake dacewa da shari'a ya kullahu nasibun to wani kaso wani nasibi zai kasance a gare shi min al-ajri na daga lada min ha daga wannan ceton da ya bi sababiha ta dalilin wannan ceton da ya wa mai shafa shafa'atan sayyi'atan wanda ya taimako kuma taimako na mum- mummuna mukhalifatan lahu wanda yake ya saba ma shari'a taimako ne amma ya saba ma shari'a ya kullahu kiflum to wannan shi ma zai samu wani nasibi wani wani wani rabo min al min al-wuziri na daga zunubi min ha bi sababi ha ta dalilin wannan taimakon da yi wa kana Allah ala kulli shay'in muqita Allah ya kasance muqitan mai iko ne muktadiran kenan mai iko ne ala kulli shay'in fa dukan gobe wai za ku yi to وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها مم.
إن الله كان على كل شيء حسيبا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا وإذا حييتم إن أكا gaishe da ku bi tahiyatin da wata gaisuwa ka an kila lakum salamun alaikum kama aka ce salamun alaikum aka muku sallama to me za ku yi fahayyu almuhyi ku gaishe ku gaida wannan mai gaida kun bi ahsana minha da mafi kyawo daga gaisuwar da ya muku bi an taqulu da cewa ku ce masa alahu a gare shi alayka salamu wa rahmatullahi wa barakatuh shi ta yi assalamu alaikum kawai ko ku salamun alaikum ku ku kara wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa alayka salamu wa rahmatullahi wa barakatuh duk kara wannan auruduha ko ko in kun yi rawa kar ku dole ne yanzu nan ku maida ta bi an taqulu kama kala ku ce kamar yanda yace in ta assalamu alaikum kuma ku ce ku ce assalamu alaikum koko wa alayka eh ya muku adda assalamu alaikum kace ku ce wa alayka shikenan ka dole dai sai kun mayar da mai kuma da mai gaisuwa shi inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba Allah ya kasance mai yin hisabi ne a bisa dukan komi muhasiban mai yin hisabi ne a bisa dukan komi fa yujazi alaihi sai sakamako akan shi wa minhu raddu salami daga cikin shi abinda Allah yake sakamako a kan shi mayar da salam da ya sanin minakin nan akaranta ta sai na son ya dariya wani abokin mai yake cewa lokacin da ya fara koyon nahu ga ya karanta hurufin jari akwai bi ciki da an ce misali billahi za ce duk kalmar da ka sa mata bi to sai tsulaki wasa duka karshen ta to shi nan da ya rubuta ya zo wannan wurin yana yana yana yana rubuta da ya rubuta da ya gana wurin sai ga a cikin alkur'ani yake rubutawa ya ga bi ahsana da ya sana kawai shi sai ina kuna kuskuren baki ne kuna alqur'ani kawai sai sai sanya ma a Allah shi sai eh sai sabi ahsani yace ina zuwa wajen wajen kasan garrawa da yasa Allah shi yace da aka zo da aka wani ciyawa ki dai kowa ya mika hannun shi wajen bi ahsan da aka jara mai wani ga to ahsanan nan ita yana cikin abin da shi da mamnu min sarfi eh du ala wazin af'ala du bai bai doka eh sai da in an raba shi a wannan kenan Allah yana cikin abin da ke sakawa gan shi wannan sallaman mai da sallaman wa min wuradu salami wa khasati sunnatul kafira wal mubtadi'a wal fasiqa wal musallima ala ala qadil haja wa man fil hammam sunna ta kebance wa an su wanda su su ne ba a musu sallama yawwa koko wanda ba a musu sallama su ne akwai kafiri da ɗan bida'a shi bida'a nan hawa irin mutum wanda zai abin da ake cewa asalin bida'a abin da ake cewa bida'a wanda ake ta haramun wadda bida'a abin ne wanda zai hita karga addini yanzu akwai wanda suke kadariyar na wanda suke cewa kawai babu wani kadara duk abin da kai kawai kai ne shi babu wani sauran Allah ya kada samu kaga wannan ma aka kore kadara an an kore wannan gimshiki na imani abu kuma marshi a wanda take cewa duk abin da kai kawai ba wani baka da wani zaɓi kawai duk abin da kai kawai Allah ne babu shi ma babu zancen babu zancen kawai baka da laifi duk abin da kai kawai sune kamar inda Islam ke suna cewa suna cewa in dai akwai imani ba zan shiga wuta ba kawai inda suna imani kawai duk abin da babu wani sun samu to duka wannan ka karkata su ne wannan duka su ne ake cewa su ne ake cewa bid'a amma an waye gari yanzu ba mu da muke zikirin Allah da Allah ya ce ai zikir muke yi mu ne an bid'a saboda haka akwai masu mu'amala irin wannan wanda ba su mana sallama ka lura masu kallon mu an bid'a nan ba ka ka ka mai sallama ga inda masu ka ka gani in kun saba da gwiwa muka ce sallama kafin bakin kan kan a kai dan bid'a ne kana cikin irin wani ya ma irin ka irin wa'annan wanda sun yi sarga addini a wal fasik haka nan fasiki shi ma mutum fasiki za ga musamman lokacin da yake mubashara fasikanci na shi mutum katar da yana cin yan motsi suna ta motsi sai assalamu alaikum ba a musu ba a sallama saboda kamar ka wai jinjina su ku ci gaba da aiki abinda kuke yana tare da ku to ai kuma wannan abu ne ba daidai ba ko mutum yana shan giya na ruwanka da shi eh to haka nan alaqa bil haja wanda ke biyan bukata ya tsuguna yana biyan bukata kawai ko wani ko dole sai kame sai amsa masa sallama sai kame sallama assalamu alaikum ha ba mana sai wani zai ga ya so wa mun fila mami dole ke cikin makewayi dole ke cikin makewayi shi ma ba a mai sallama fala yajibu radda alaihim kuma mai da musu sallama baya waje ba bal bari ma dai yukura wa an karanta mai da musu sallama fi gairil akhir a cikin wani na karshen nan da wanda ke cikin hammam wanda ke cikin hammam wataƙila shi za a iya maida mai ba karanci wa yuqalu lil kafir saboda shi hammam din wurin wankan ya suna ya tara akwai wurin wankan da an an tsaftace shi in kai shi ka ce maka ya sallah a ciki to wannan in ya ga ya dama ya kana wuce sai yana da yana yana sayar da kaya daga tarkatan gama sallama za ka iya maida mai ba karanci wa yuqalu lil kafir wa alayka shi ko kafirin ya sallama ka ce wa alayka kawai eh ma sallama take cewa alaika shine abinda ab- abinda ke magana na'am wata wata kadiya nan ba wai zakiru da ai ta faɗo ana ana- ana mutikawa ana dariya ba malam zakiru wata kadiyar zan faɗi na ce wata ba wai da ta miki kawa ana ta dariya na abin gaba abu ne watakila dai dan a saki huska kuma misali ne zo a wajen wani malamin makaranta ya ce ma almajirin shi duk inda ku gani duk inda ku gani ku za ku gida duk wanda bai gida ne muka ce aji ya gani zan da shi yake nan a ba dama abin ka zaman kawai wurin da ake biyan bukata a waje ne ba wai cikin wani wuri ne kawai ya tsugunna can sai ga su ko sun dawo daga ciyawa jeri guda to wannan aka aka ce wannan malam ne sama ko malam ya ce kuma duk ina gaishe sai a hawa in ho ba a zuba shi ba sai suka yi tsari aka rika zuwa ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya in aka yi a ce da- da- ma- malamin turanci ne sai a ce bonjour bonjour kala na ce bonjour mm. duk ba ya riga ya ba su umarni to shi asali da mun wanda yake an nan inda an karanta musulunci shi wanda ke wannan hakikin hali da an ba mai sallama yau kuma shi ma watakila ba su yi abin ga in ba da yara ba ai ban da wannan hali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wa al-Fatih lima sabaqana asir al-haqq bil haqq wa al-hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa ala al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله صلى الله عليه وسلم